أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أتم بايا lokacin da aka ware ahlul kitabi aka ce lesu sawa'an min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa yasjudun har zuwa karshen ayar wato an kare ne daga cikin inda walawa mana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun to minhum mu'minun shine aka ce laysu sawa'an aksarul fasiqun to anan kuma yanzu can baya an ce wa idza khadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba litubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabazuhu fanabazuhu wara'a zuhurin washtaru bi thamanan qalila fa bi ma yashtarun a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda suka ɓoye an yi alƙawari da su su bayyana gaskiyan abin da suka karanta musamman sifofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da bayanin da aka yi nasa da na littafi da na addininsa a cikin littattafan suka ɓoye saboda neman ‘yan kuɗi ‘yan kaɗan to nan kuma za a kuma ce ba fa dukansu ne ake nufi ba har yanzu dai wa inna min halil kitabi ka sani a cikin halil kitabi din laman yuminu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah a cikin su ahlul kitab wallahi akwai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da abin da aka saukar muku shine alqur'ani khashi'ina lillah suna cikin tsoron Allah ko da yaushe wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum sun yi imani da alqur'ani wa ma unzila ilayhim da littattafan da aka saukar musu khashi'ina lillah suna cikin tsoron Allah waɗannan kam la yashtaruna bi ayatin la samanan qalila ba sa cikin waɗancan da muka ce muku sun sai da sun sai da imanin su da aljanna su yan kuɗi yan kaɗan da darajar su duka su waɗannan ba sa cikin waɗancan la yashtaruna bi ayatin ulaika waɗannan kam wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka imani da alqur'ani suka yi imani da littattafan da aka saukar musu kullum suna cikin jin tsoron Allah su wannan kan ba sa sai da imaninsu da shaidarsu da alkawarinsu da darajarsu sama nan kalilin yan kudi yan kadan ulaka su waɗannan lahum ajrum inda rabbihim ajrum ladan su ya tabbata gare su inda rabbihim wajen Allah ubangijin su inna Allah sani Allah sari'ul hisabi mai gaggawan sakamako ne mai gaggawan lissafi ne ranar hisabi يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وسابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لكرشن سورة يناتي يا أيها الذين آمنوا يا كوما دندك إيماني دا الله دا منزون الله da duk abin da aka saukarwa annabawa kun yi imani dukkan addini dai gaba daya to isbiru ku yi haƙuri ku riƙi haƙuri abin da yasa yaƙin urdu ya karye haƙuri ne ba ku yi ba da kun yi haƙuri wa in tabiru wa tattaku da kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah komai naku zai kyau to Allah yana ce mana yana ba mu umarni ya yi lana nusbiru mu yi haƙuri wa sabiru mu dage akan haƙuri din nan mu da mu yi haƙuri ko mu dage akan haƙuri din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina cewa law kana sauru rajulan lakana rajulan karima haƙuri da mutum ne da an ga mutum mai yawan kyauta ai haƙuri jama'a ai haƙuri ai haƙuri abota wa Allah ai haƙuri kada saba wa Allah ai haƙuri da ƙaddara Allah ai haƙuri da zaman tare isbiru wa sabiru wa rabitu kuma kullum ku tsaya bakin ku tsaya kullum bakin kan iyaka wato ribadi akan ribadi ribadi shine wurin da ake dakatawa ya zan wurin tsaro tsaron abokan gaba ta inda suke bullowa shine ribadi izbiru wa sabiru wa rabidu to da yake su abokan gaban iri biyu ne akwai waɗanda suka fi kusa da mu ubangiji yana cewa mu fara yakan waɗanda suka fi kusa da mu akan wanda suke nesa wato da son zuciya da shedan da duniya su ne manyan makiyanka wanda suka fi kowa kusa da kai ka yaƙe su da farko tukunna wa rabitu ka zama kullum kana kan kan kan ribadi wato madakata wurin da ake tsaro ka zauna cikin tsaro kullum na waɗannan kenan isbiru wa sabiru wa rabitu sannan kuma a yi ribadi waɗanda aka kai su kan iyaka wurin da ake tsaro na zuwan abokan gaba su masu tsaya su yi tsaro a wurin an ce su masu tsaron nan in sun yi sallah ko mutum ɗaya ne sai a rubuta masa ya yi sallan jam'i wanda ya zauna a wurin tsaro misalin kamar sojoji masu tsaro kamar yan sanda masu tsaro in sun yi sallah mutum shi ɗaya ne amma sai a rubuta masa ya yi sallah cikin jama'a saboda abin da ya tare na kiyayewa rayukan mutane da dukiyoyinsu da iyalansu da mutuncinsu da raunana izbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha dama Allah ce in tabiru wa tattabu ku ji tsoron Allah ku yi hakuri wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna in kun ji tsoron Allah hakika Allah zai ba ku babban rabo Allah ba mu ji tsoron sai ba babban rabo سورة النساء مدنية وهي مئة وخمس وسبعون آية kana jin hausa kana jin hausa kai haka da hannun za ka shiga musulunci ka ce la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadun rasulullah محمد رسول الله sallallahu صلى الله
alaihi عليه wa وسلم sallam ashhadu أشهد anna isa abdullahi الله wa rasuluhu abin da ka wada cikin wannan larabci kace daga zuciyarka har bakinka ka tabbata Allah shi kadai ne shine ubangijin mu abun bautawan mu shi ne sama yayi kasa yayi komai yayi kowa shi kadai ne ubangijin mu kuma ka tabbata annabi mu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke yi kuma ka ce ka tabbata annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da wato an babban mutum ne daga cikin manyan annabawan Allah manzanni Allah ya aiko shi kamun ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin annabi ne ya gaji addinin sa saboda haka shi an yi shi da wani abin mamaki ne an yi shi yana da uwa ba shi da uba kuma dukkan mu ma ai kowan mu ba wai babansa ne yake kera jinjiri a cikin uwarsa ba Allah ne yake jefa eh, rai din ya kera jinjirin to haka din ya faru ga annabi Isa amma shi ba shi da uba kamar yadda Adam ba shi da uwar ba shi da uba ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi yau dan uwan kowane musulmi me sunan ka nada تأتي eh
Titus titus yanzu wani suna kake so na musulmi
Rufai rufa'i ahmadu rufa'i wani kabir mama da ahmadu rufa'i Ah, yanzu abin da za ka yi akwai sallah za ka yi wanka a nuna maka yadda ake alwala da yadda ake- ake sallah wannan irin wanka da za ka yi na yau in ka kwanta da matarka kullum yadda ake kwanciya da mata to sai ka sake wannan wanka sannan ka yi sallah Allah ya baka dukiya ka yi zakka Allah ya baka dama ka je haji yanzu da abin da musulmi ba sa yi bai da kyau wajen musulmi kai ma babu shi wajen ka kamar misali su cin naman alal da sauransu muna yi maka murna Allah ya taimake ka assalamu alaikum
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم هو الذي خلقكم من نفس واحدة والذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
a wannan sura ta madina ce manzo Allah yana madina aka saukar da ita wato tana da aya 175 ita ce babbar surar da ba surar da ta kai ta girma a cikin alkur'ani sai dai bakara wadda ta fita Eh, tana somawa da haka ya ayyuhan nasu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum a surar da muka fito ta soma da alif lam mim allahu to dama abin da take karantarwa shine aqida wato allahu din aqida annabawa da littattafai da mala'iku to hak- da kayan lahira da kaddara kamar yadda kuka ji ne cikin yakin uhudu da la- da abu- a- aqida dai ta ta ta islam shine an tuna billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa murrihi ta soma da Allahu kuma ta karasa haka din yanzu wattaqullaha la'allakum tuflihuna yanzu da zamu shiga sura ce wanda za ta gaya mana shin wannan kaya na addini akan wa aka saukar da shi da aka kawo shi akan dan adam shi aka saukarwa shi ne kuma yake karban aika daga wanda aka aika daga wajen Allah din to wane ne dan adam din to wannan sura za ta gaya mana wane ne dan adam meye asalinsa yaya yake menene tashinsa menene girmansa meye balagarsa meye aurensa me ba zai aura ba me zai aura ya zai zauna da matar in sun yi aure yaya in sun yi yawa za a yi za a yi- za musu- za a yi musu shugabanni a yi musu shari'a a yi musu hukunci saboda haka ashe sura ce ta tarbiyya saboda haka sai ta ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum maimakon ittaqullaha ya ku jama'an mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku mai renonku mai tarbiya mai renonku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitto ku daga rai guda daya ita ce Adam Allah ya hada ƙasa da ruwa ya gina Adam ya zama shine farkon mai wannan irin jiki namu kowane mutum in ya haɗa ruwa da taɓo ya yi gini ginin sai dai ya zama ko bulok ko ginin bani-bani ko ginin tukunya amma ba zai iya tada mutum mai motsi irin muɗin nan ba sai Allah ne kaɗai zai haɗa ruwa da da taɓo ya gina mutum mutumin ya zama mutum kamar yadda muke nan ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijin ku wanda halicce ku daga rai guda da ita ce adam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan rai din ne Allah ya halitta mata matarta ita wannan rai din aka yi mata hawa'u ta hannun hagu a- a- aka ɗauko ƙashin haƙarƙarin hannun a haƙarƙarin han- gefen hagu aka halitta masa wannan matar ita ce hawa'u din وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات tsakanin sai Allah ya ɗaiɗaita jama'a mazaje masu yawa mata masu yawa duk inda kaga mutum ɗan adam ne duk inda kaga mutum da yake ɗauke da irin jikin nan namu to ɗan mutum ɗaya ne dukkan mu ƴaƴan mutum ɗaya ne Adam da Hawwa da aka yi bayan ruwan tufana sai ya zama aka canja ma Adam sai aka kamo wani sabon Adam shine ubanmu a yanzu shine annabi nuhu wa ja'alna zurriyatahu al-baqina zuriyar annabi nuhu ita ce ta wanzu yanzu take daukan dukkan abin da ake kiransa adamiyya ya'yan adam wattaqullaha allazi tasaaluna bi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha ku ji tsoron Allah الذي تستاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ku yi tsoron Allah ɗin nan wanda kullum kowanku in yana son wani abu a wurin kowa sai ya haɗa da Allah ɗin dan Allah ka bani dan Allah ka bani dan Allah ka kiyaye dan Allah ka taimake ni tasa'aluna ta tasa'aluna bihi wa tabur arhama kuma ku ji tsoron zumuntan nan da za a shiga cikin ta yanzu gadan gadan ga dai Adam an faɗa ga matarsa an faɗa ga ‘ya'yansa maza da mata to zumunta ta faru kenan yanzu za a yi ta tafiya kan zumuntan nan a faɗi zumuntan nan yadda za ta ko da an mutu bayan an mutu me take zamowa wadar hama inna Allah kana alaikum raqiba ku ji tsoron Allah fa Allah yana kallon ku kullum Allah yana kallon ku inna rabbaka labil misadi Allah yana kallon ku kullum ku ji tsoron Allah riqaba ato tafsirin ibn juzai alkalbi da ya zo nan ya yi maganan tasawuf a cikin tafsirin ya yi maganganu iri-iri na tasawuf a wurare da dama wannan ayar ma ya maganin tasawuf saboda riƙaba muraƙaba muraƙaba shine matsayi na farko cikin makabul isa ne kamar yadda abin yake wato tasawuf akwai makabul islami da makabul iman da makabul isa ne su ne aka karkasa kowanne ya zama uku uku sai suka kai suka je suka zama guda tara wato a makamul islami ana samun al-islam ana samun at-taubatu idan mutum yana cikin musulunci zalla musulmi ne amma yana aikata miyagun abubuwa wato ana neman ya tuba ya hau makamin bayin Allah salihai matsayin da zai fara samu ana kiransa at-taubatu daga taubatu wato ya tuba kenan wa Allah ya barka ba'ira wal istiqamatu sai ya samu istiqama tafiya daidai akan hanya daidai wat taqwa sai ya kawo tsoron Allah in tsoron Allah ya samu ga tuba a cikin musulunci ga bin hanya daidai istiqama a cikin musulunci wa Allah istiqama da tariqatil asdana ma'an gadagan ga kuma taqwa tsoron Allah to ya gama muqamul islami kenan to daga nan ya shiga cikin harkar tasawuf tun daga tuba din nan ga dangadan domin akwai tasawuf na takhalluq akwai na tahaqquq kamun aje ma'arifa to daga nan sai a dawo a wajen maqamul imani shi ko tun da aka ce at-taqwa sai a kira mu'mina ce ya ayyuhal ladina taqullaha wa kunu ma'as sadiqina sai a komo ji as-sidqu maqamin farko kenan da ake samu a cikin maqamul imani kai gaskiya tsakaninka da Allah kai gaskiya tsakaninka da bayin Allah as-sidqu kenan sannan kai al-ikhlasu yin abu saboda Allah ba ruwanka da masu zaginka ba ruwanka da masu yabonka kana yin abunka saboda Allah shine ikhlas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana cewa a cikin hadisul qudsi al-ikhlasu sirrun min sirri awdatu qalbu man uhibbu min ibadi لا ملك يراه فيكتبه ولا شيطان فيفسده ikhlasi din nan wani abu ne na asiri na da nake sawa a cikin zuciyar wanda nake so a cikin bayina ko mala'ika bai san inda yake ba balle ya rubuta shedan bai san inda yake balle ya bata saboda haka Allah ya ba mu ikhlasi mu riƙe abubuwa saboda Allah daga sidq wal ikhlasu wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisi lahu din duk abin da zaka kai saboda Allah to daga nan sai na ƙarshe al ikhlasu sai dumanina wato natsuwa natsuwa ka zama kamar yaro wanda yake goye a bayan uwarsa hankalinsa a kwance bai san ma abin da yake faruwa ba saboda a natsuwarsa shi yasa yaro yanzu yana koya mana darasin shi yaro na goye yaro na goye in ka miƙa hannu za ka karɓe shi sai ya dubi fiskarka yaya kake da uwarsa ya saba ganinka wajen uwar in bai saba ganinka wajen uwar ba sai ya noke ya kishe bai san ka ba kar ka karɓe shi bai san inda za ka kai shi ba wai bai san ka ba tunda baya ganin ka kullum wajen uwarsa to bai san ka ba bai san inda ka karbe shi ina za a kai shi za ka raba shi da wurin tarbiyyarsa to amma in in ya san ka ko kai wansa ne kullum yana ganin ka wajen uwarsa ko ke yarsa ce ko me ko mene inda yana ganin ka wajen uwarsa zai karbe ka amma baya ganin ka zai haka yi wai bai san inda za a kai shi ba haka kuma in uwar ta tashi da ta tashi yana cikin mutane yana wasa yana warwara da ta tashi sai ya fashe da guga wa shi kenan shi ya halaka an bashi da waɗanda bai san su ba bai san yadda za su yi da shi ba to haka za ka zauna da Allah haka za ka zama wajen Allah duk wanda baka ganin sa wajen Allah karka yarda da shi in an yi kiran sallah ana zuwa ne wajen Allah ana ganawa da shi to duk wanda baka san shi wajen Allah ba karka yarda da shi yarda ta can ciki sai dai yarda ta sama sama الصدق والاخلاص والطمأنينة كأمينتي كنا تاري da Allah saboda allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulub ubangiji yana cewa kowanne mutum akwai abin da zaka gaya masa mazaman sai ra'ayinsa sai ya canja zuciyarsa ta canja masu kuɗi da kaka musu labarin wurin da ake samun kuɗi nan da nan sai sai zuciyarsa ta canja hankalinsa ya koma wajen ka menene don ka gaya musu yadda haka masu neman aure haka masu neman mulki haka masu neman siyasa haka kowa dai labarin da ka kawo din nan shi wanda zai ja zuciyarsa shine zai ja masa zuciya amma shi mutumin da ya koma ga Allah Allah za ka faɗa hankalinsa ya kwanta allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah da ka ambaci Allah sai hankalinsa ya kwanta ka ka so sa musu inda yake su kai kai kamar yadda yan siyasa in ka faɗi siyasa inda take samun nasara mulki inda mulki yake samun nasara mai saye da sayarwa inda yake samun nasara mai aure inda zai samu aure hankalinsa yake kwantawa to haka kuma wanda suka natsu da Allah a ka faɗi Allah ka yi zikiri to ne hankalinsu zai natsu in sun kai wannan matsayi allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulub to kaga an kure maqamul islami da maqamul imani kenan an hau zango guda shida yanzu abin da yake gaban mu zango uku ne shine maqamomi guda uku na cikin ihsan wato zalimin nafsi muktadidun sabiqun bil khairati na cikin muqamul ihsani me ake samu a wurin da ba Allah ya ce ya ayyatuha nafsul mudma'innatu irji ila rabbiki ya ke rai wanda ta natsu da zikirin Allah wanda babban damuwanta Allah ta shi koma wajen Allah gaba daya irji ila rabbiki ya ayyatuha nafsul mudma'innatu irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to daga nan sai ko maqamul ihsani al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu to shine za a samu wannan inda ayan ta yi magana a yanzu inna Allah kana alaikum raqiba sai a samu muraqaba muraqaba sai ka mai da kanka man kai kadai Allah yake kallo Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana ce muraqaba wata mace waliya ta kai wannan matsayi na muraqaba mai kyau ce matar sai wani mai neman mata ya ganta sai yayi sha'awarta sai ya gaya mata irin magana ta soyayya sai ta ce ai mun na ai da sauki ka kai mu inda wani ba zai gamu ba mu je wanda kowa ba zai gamu ba shi yana tsammani da sauki din ne sai ya wuce tana bin sa tana bin sa har aka je aka bude gida aka bude daki suka shiga kulle daki yace to mun zo inda kowa ba zai gamu ba sai ta ce to akwai saura ni fa ba na so kana musulmi in ga kana lalata za ka iya yi ban sani ba ni ko ba na so ka yi min shaida ina musulma ina lalata za ka iya yi ban sani ba zai iya yi da kai baka sani ba bayan wannan fa akwai Allah yana kallon mu to in mutum ya kai wannan matsayi muraqaba kenan wanda wannan ayat ta ambata yanzu daga muraqaba sai mushahada ita ko mushahada sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli shay'in shahid wato duk inda ka duba sai kaga Allah yana kallon ka ba wai na ce kana ganin Allah ba Allah yana kallon ka illam takun tara fa innahu yaraka shehu yana cewa da kowannen mu musulmi ya mai da Allah ka wani babban mutum na unguwarsu da ya zama wali yanzu kana tare da babban mutum na unguwarku wanda kake ganin girmansa za ka iya lalata a gabansa za ka iya yin sata a gabansa za ka shagi a gabansa to da dai wai da muna ganin girman Allah kamar yadda muke ganin wani babban mutum na unguwarmu to da mun zama waliyai saboda kullum fa Allah yana kallon mu dinnan inna Allah kana alaikum raqiba to daga daga sami ayata fil afaqi fi anfusihim duk inda ka duba kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa har kanka in ka duba za ka ga ikon Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu shine mushahada kenan Da- daga muraqaba sai mushahada daga nan sai ma'rifa shikenan an an an, an iso maqamin ma'rifa kenan shine sami ayata fil afaq ta yatabayyana wannan haq awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit wannan shine ma'rifa abinda aya ta faɗa kenan inna allaha kana alaikum raqiba وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا za ku shiga dariƙa to riga tijaniya Allah yana son ta yana son mai yinta ya ce inna la yuhibbu tawwabin wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna wa zkuru ma rabbika bukratan wa asina amma bai ce dole ba yace inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya wa'azantu yin ya ga dama ya dauki wannan hanya har zuwa ga Allah ubangijinsa to idan mutum ya dauka sai ta zama dole saboda cika alkawari in mutum ya shiga riga tijaniya ba zai bari ba istighfari ne za a baka da salatin annabi da la ilaha illallah har zuwa rayuwa ba za ka bari ba ko ba za a haɗa ɗariƙa tijjaniya da wata ɗariƙa ba ɗariƙa miliyan ɗari uku ne da goma sha uku wanda hadisin ɗabarani ya lissafa ba za a haɗa tijjaniya da kowace ba ko waliyan dukkan su muna son su muna girma masu amma ba za mu ziyarce su ba tun da ziyara bara ce ko gidan mutum babban mutum ka sauka ba zai yadda kai bara ba balle gidan shehu tijjani kulawa da sallah da yinta cikin jama'a an samu girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in ka samu abokai in kuka samu abokai ko ba a shanta ba ko ku ƙara tsoron Allah za ku iya na ba ku da daga shehu tijjani ke ka karɓa na baka daga cikin jami'ai na baka daga koya muku lazimi da wazifa lazimi wa alzamahum kalimatat taqwa a koya muku wazifa da zikirin juma'a da sharadin jauhara inna allaha kana lakum raqiba wa atul yatami amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira dama an yi maganan arham wato zumunta وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب إياكو وليم مرايو dama idan mutum ya mutu ya bar yara ƙanana sai a danka su hannun wani mutum wanda yake mai amana ko ɗan wanda ya rasu ɗin ko ƙaninsa ko wansa ko kuma kowane mai amana da ya zama shine wasiyi ko ya zama waliyin waɗannan marayun in akwai zumunta in ba zumunta ku zan wasiyin waɗannan marayu shi ke kulawa da su shi ke kulawa da dukiyarsu shi ne Allah yake cewa atu ya tami amwalahum idan sun balaga kamar yadda zai zo nan gaba wabtarul ya tami ta yi zaba lagun nikaha bai na hasu minhum rushdan fatfo ilayhim amwalahum to in lokacin balaga su yayi lokacin shiryuwar su yayi ba za su lalata dukiyar ba to ku ba su dukiyarsu wa atu ya ta amwalahum wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib kada ku musanya mummuna ku sa musu ku ɗauki nasu mai kyau ku kai wani wuri kada ah, shanu ne suna da manyan shanu to kada ka ɗauki manyan ka sa a cikin garkenka ka ɗauko wata saniya ka sa a cikin garkensu don dai lissafi dai bai ɓaci ba amma an ɗauki babbar saniya an kawo wata ƙwanjamin miya an sa cikin wannan haka kuma in hatsi ne haka kuma kowanne ne dai ba yadda ka ɗauki nasu mai kyau ka canja masa wurin zama ka ɗauko wani mummuna ka zo ka cika lissafi da shi ba kada ka yi haka wato lissafi malam wala ta tabaddalu khabisa bi tayyib kada ku musanya mummuna da kyakkyawa ku ɗauki nasu kyakkyawa ku canja matsa- wurin zamansa ku kawo mummuna ku sa musu ba yadda ba ولا تتبدل الخبيث ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ko ba yadda ka sa dukiyarsu a cikin dukiyarka ka hada ka ci ba a dukiyarka daban dukiyarsu daban in abun ya kama za ka nema musu mai kiwo ne ka biya shi lada kana da dama a yi lada wa mai kiwo ya musu kiwon dabbobinsu kana biyansu a cikin kudinsu in gadi ne ka biya lada a yi musu gadi kuma ka yi fatauci da dukiyarsu domin kada zakka ta cinye ta ka kula musu da yadda za ka kula da dukiyarka don kai ma yanzu abin da hana yaranka ba su zama marayu ba numfashi ɗaya ne kawai daga numfashi ya shiga ya ƙi fita kai ma 'ya'yanka sun zama marayu daga numfashi ɗaya ya fita ya ƙi komawa kai ma 'ya'yanka sun zama marayu saboda haka ka ji tausayin waɗannan marayu kar ka ɓata musu dukiyarsu kuma kar ka canja musu mummuna ka ɗauki mai kyau wala ta akulu an walo ila walikum yin haka inna kana huban kabira zalunci ne babba ka musanya dabbobinsu masu kyau ka kawo musu munana ko kuma ka, ka, ka, ka bar dabbobin su lalace ka cinye dukiyarsu domin an ce karkaci dukiyar maraya to karkaci dukiyar maraya din nan ba wai sai ta zama loma da miya ka ci tukuna ce ka ci dukiyar maraya ko gini kai da kudin maraya ka ci dukiyar maraya ko aure kai da dukiyar maraya ka ci kudin maraya ba sai ya zama loma ba duk
إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تؤولوا idan marayun nan a cikin wasu mata ne ga su kana son ka ci gaba da rike musu dukiyarsu amma in ka aurar da su dole dukiyar za ta koma hannun mijinsu kai kuma ba ka son dukiyar ta fita hannunka ta koma hannun wani mutum kuma watakila matar ba kyakkyawa ba ce ba za ka iya aurenta ba ko da za ka aure ta ba za ka rike ta da adalci ba ita marainiyar to in dai ba za ka yi haka ba in shi da la tusiru fil yatame a cikin aurensu fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i ga mata nan barjan da yawa duk wanda sai maka dadi ka aura ka bar marainiya akan matsayin sa na matsayin ta na marainiyarka wanda zai aura yanzu zai aura da sadaki ka ka hada ta da dukiyarta ka ba mijin lokacin da aka tabbatar yardadde ne ba zai halakar mata da dukiyarta ba fankihu ma tsaba lakum duk waɗanda suka yi muku dadi cikin mata ga su nan barjakku aura ba wai dole sai ka auri marainiyarka din ba minan nisa'i masne ko biyu biyu wa sulasa ko uku uku wa ruba'a ko furfudu fa in khiftum alla ta'dilu in kuwa kuka ji tsoron hada mata biyun ma ba za ku yin adalci ba hada mata uku ma ba za ku yin adalci ba hada mata hudun ba za ku yin adalci ba fa wahidatan to karike da au ma malakata imanukum ko kuma kai ku yangi bayi zalika yin haka adalai shi ya fi kuza Allah ta'ulu yadda ba za ku yi adal yadda ba za ku yi zalunci ba ƙara almizanu kenan luga biyu ce a wurin ƙara almizan wato mizani ya ki tafiya daidai sikeli ya ki tafiya daidai bai yi adalci ba ƙara ya ulu har yanzu ya yi iyalai zalika anni Allah ta'ulu sai ya zama ba qat'iyyu dilalati bane qad'iyyus subuti ne ba qad'iyyud dilalati bane tunda ala yana ɗauka luga ce mai ɗaukan fassara biyu yin haka ya fi ya zama ba ku yi adalci ba ba ku yi zalunci ba yin haka ya fi ya zama iyalanku ba su yi yawa ba to anan a auren mata biyu ko mata uku ko mata hudu a cikin wannan aya da ta ta nuna cewa mata hudu za a tsaya a kansu haka ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane a cikin sahabbai wanda suka musulunta sun ga iranu saqafi sun zo da mata wasu mata goma annabi ce zabi hudu wasu mata takwas annabi ce zabi hudu to sai aka hada da fahimta na farko wannan ayar fahimta ta farko domin wannan ayar ba qat'iyyud dilalati bace abinda ta nuna din ba yanke yake ba domin larabcin huzza'u wato gonayen larabci in sun shiga ciki sai su fito ya zama ba haka din ne zai faru ba masne biyu kuma ba a ce au masne biyu ba a ce kuma au sulasa au ruba'a ba ko biyu ko uku ko hurhudu a biyu biyu da uku da hurhudu to sai waɗansu suka ce to za mu gano ba nan shi biyu sau biyu nawa kenan aka ce hudu uku sau biyu nawa ne shida an samu goma to da biyu in an hada biyu da uku da hudu ba biyu da uku da hudu ba tara to ashe shi yasa manzo Allah mata tara ya bari a duniya su ko sai suka rabe a wurin to waɗanda suka ce a ai ma in kai lissafi za a fidda mata wajen goma sha takwas ne a wannan lissafin to duk dai ba qat'iyyud dilalati bane qat'iyyus subuti ne ba qat'iyyud dilalati bane inda dai aka kwana mata hudu in kana so ka auri wata sai ka rage wata amma ba a yin biyar ma balle a kai goma balle a kai tamanin da wani abu ba a yin haka ko wannan abin da yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi arhamur rahimina ne shi kuma ahkamul hakimina ne saboda haka ya kawo abun da zanniyud dilala ba qat'iyud dilala ba da an bari wato an fanki ma da balakum min nisa akai shiru duk abin da ya maka dadi na mata ka aura to da an halaka halakar da za a yi dukkan budurwa mai kyau in ta fito sai masu kuɗi da sarakuna su aura ga waɗansu wajen ɗaruruka a gidajensu amma ga wata mai kyau ta fito wancan sun zama tsufa sai su yi ta tara mata ba su da iko sai su zama kawan malamai da littattafai yanzu ya littattafan da muka tara har abada ko za a kara mai shekara ɗari ba za mu iya karance littattafan da muka tara ba wani littafi in mu karanta kaɗan to sai da masu kuɗi da talakura sai su mai da mata kamar littattafai duk mai kyau sai su kawo su jefa a gidansu ba ta samu miji ba ga aure to shi Allah ya yanke cewa dai in an yi hudun nan to shi kenan a bari in ana son a ƙara to sai an rage wata daga duk sun samu an samu dama nan kuma saboda yawan matan sun fi maza yawa shi yasa aka ba da dama a auri har hudu din saboda haka wannan shine Allah ya ji tausayin mutane ba don haka ba sai su yi ta tara mata ba iyaka ba za su yi ikon ba za su yi komai da su ba za su iya ba ko sun hana mutane don mutum ba zai iya amfani da matar wani ba saboda haka ne Allah ya ji tausayin mu yayi mana wannan iyaka fa yadkhilu alla ta'dilu fa wahidatan in ba za ka iya adalci ba fa wahidat to ka rike da aw ma malaka taymanukum sai kuma ku yangi to maganar da muka faɗa kwanan baya duk mutumin da yake yanzu babu bayi yana da aiki a gabansa duk inda qur'ani ya faɗi maganar hukuncin baiwa ko bawa ka soke da jambiro a qur'ani ka ce ba bayi duk inda hadisi ya faɗi magana hukuncin bawa ko baiwa ka ɗauko jan biro ka soke ka gaya wa annabi ka ce babu bayi duk littafin furu'a da ka shiga kasar da magana hukuncin baiwa kaza hukuncin ya kaza hukuncin bawa kaza hukuncin ɗa kaza ka sa jan biro ka soke ka ce yanzu babu bayi in ka gama sokewa sai mu ce maka in ji wani Allah in ji wani annabi Allah kam ya ce akwai bayi annabi ya ce akwai bayi don nasara ya ce ba bayi ya sa doka mu bayin nasara ne duk maganar da aka faɗa ƙarya ne suka musulunci ne wato nasara ya ci addinin musulunci addinin zalunci ya zubar da jini danne dan adam danne haƙƙinsa a kai dan adam kasuwa ana sai da shi ga dabba haka aikin musulunci to sai yan boko manya suka suna jin kunyar tura su gaya musu haka ya za su yi sai suna samun dabara da ɗaiɗaya a hankali a hankali a hankali yanke hannu babu jefewa babu bulala babu eh, eh, mata matan ma akwai wanda suke cewa ah, larabawa suna cewa ai mace ma ai ɗaya aka ce a yi domin ba wanda zai iya adalci tunda aka ce in ba za ka yi adalci ka rike ɗaya ai ma- matar ma ɗaya aka ce to sa- saboda wannan suke shigowa da abu iri iri ce dokar bature ta soke dokar Allah duk abin da suka faɗa ƙarya ne domin annabi ya ce har tashin duniya akwai bayi an yi tashin duniyan ne an talidal amatu rabbata haiki yana da cikin alamomin tashin kiyama ku yanga ta aifi uwar gijiyarta an yi tashin kiyama ne annabi ya ce alaman tashin duniya ku yanga ta aifi uwar gijiyarta to ku- a, alamar du- tashin duniya zo kenan to an yi tashin duniyan ne to duk abin da aka faɗa fa ƙarya ake yi in dai an soke addinin annabi ne ta wannan hanya ta dabara don karace addinin musulunci addinin danniya ne addinin addinin eh, rashin tausayin dan adam ne don wannan ne to an dangana wa annabi da addininsa ah, banna kenan yanzu an yi an yi an yi wayo an yi- an yi karatu an gane an gane kuskuren mutan da annabin a ce yayi kuskure har kwanan bayan su dan huwa duk suna bayi suna da bayi ku yangi su dan huwa nan ita bauta wani bala'i ne yake samun dan adam ka san bala'i iri biyu ne akwai bala'in da zai so maka daga Allah gaba da gaba idan barayi sun kwace maka kudi bala'i ya zo maka ta hanyar wa ta hanyar barayi amma kuma ya aiko da shi Allah ko to ka shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwan ya kibe kudin ya ya faɗi a ruwa to wannan ko waye batar maka da kudi da kansa ko to haka bala'i yakan zo ta hannun bayin Allah amma Allah ne ya kawo yakan zo gaba da gaba daga Allah kuma Allah ne ya kawo to haka bauta take ima koma baya annabi Ibrahim yana da kuyanga wani musulmi ne yayi yakin gaskiya ya bashi kuyangar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi bayi guda biyu daga daga Askandariya wato Masar ɗaya ya kyauta da ita Sirinu ɗaya kuma ya sadaka da ita har ta aifa mana sayyidina Ibrahim annabi bai san haramun ba a bakin wa ake samun haram ba a bakinsa ba shi muka kisu kirista ne wani addinin gaskiya ya biya yaƙi ya samu waɗannan bayi tun saboda haka ainihin bayi suna nan kowa ya san danginsa ‘ya'yan adam ba su ƙare ba shine ‘ya'yan bayi za su ƙare ya aka yi aka ce ba bayi in jiwa akwai bayi amma doka ta hana a ce musu bayi doka ta hana bautar da su doka ta hana sai da su amma su kan suna sun sani na gaba da wani mutum a chadi ina tare da ambasadar najeriya a chadi wani lokaci da da ya wuce ina tare da wani babban mutum na masarautar kano sai na ce masa kai dan uwansa ne ce a'a ni bawansa ne ni ba dan uwansa bane ni bawansa ne to sarakuna bayin su ba sa jin kunyan su ce su bayi ne don saboda dangantuwa da abu mai girma sauran bayin talaka sai ce babu su an soke to duk wanda yake babu bayi a yanzu ya soke alqur'ani ya soke hadisi ya soke musulunci don ya samu yardar bature wanda ya kawo yanci a duniya yace babu bayi duk abin da ka ambata ƙarya ne zai zama idan waɗansu mutane sun je sun saci yara sun tafi da su wata ƙasa sun sayar to wanda ya saya shi bayi ya saya amma wanda, wanda, wanda ya sayar da su barawo ne sata yayi ko ba ya- ba a yadda kin ka je kasuwa za ka sai kaya ka tambayi ragon nan na sata dai ko naka ne za ka tambaya to yanzu duk inda bayi suke a- yanzu na a duniya duk inda suke kayan gado ne kayan gado ne za ka ji an ce yayi bayin iyayenmu ne da kakanninmu su ma suna amsawa in ba wurin jin kunya ba ne mu bayinsu ne to tun da haka ne su bayin sun san su bayi ne doka ce ta hana a ce akwai bayi ta hana a sai da bayi ta hana a sayi bayi ta hana a mallaki bayi saboda doka doka ce ta faɗi wannan ba Allah ba kuma Allah a addininsa bai faɗa mana ranan kaza da watan kaza na shekara kaza na shi tofin bauta Allah ya faɗa mana addinin annabi zai har tashin duniya har tashin kiyama ma ban ranan kaza ga watan kaza na shekaran kaza na soke maganan bauta in ji Allah Allah ya faɗa annabi ya faɗa to wani ne zai zo ya mana hukunci zan nanata da za a saci yara a tafi da su wani gari a sayar sun zama bayi a hukuncin Allah shi wanda ya sata shi ne za a yi shari'a da shi annabi ya ce duk wanda ya sai da ɗa a matsayin bawa ni ne zan yi shari'a da shi a lahira kuma abin mamaki yanzu nan da wani arne zai fito da ƴan matansa ya sayarwa musulmi sai ya saya ya mai da su bayi arne yanzu nan da arne zai fito da ƴaƴansa ƴan mata ce na sayarwa nawa za ka biya to ka san fa inda saya zan sa sallah ba ruwa na in ka saya sai ka sashi ka sai ka mai da su bayi saboda musulunci ya ci riba na farko dai ka yantar da wannan wuya daga kafirci ka mai da ita cikin musulunci to kaga an ci riba to saboda haka duk abubuwan da aka faɗa na cewa ba bayi ƙarya aka yi wa addini ƙarya aka yi wa Allah akwai bayi doka ta hana saboda haka cewa mu masu danniya ne zalunci aka yi aka yi bayan zalunci aka yi aka yi bayan to ai yanzu mutum ya je ubansa barawo ne kowa ya sani a satan ne yayi har ya tara garken shanu kowa ya san barawo ne sai ya mutu sai ɗansa ya gada ɗansa ya gaji wannan shanu shi kuma ɗan sai ya mutu da ya mutu shi ma sai ɗansa ya gaji shanu da ya je zai karɓi shanun sai alƙarshe ta gaba ne wuri ai asalinsu na sata ne zai faɗi haka ina ruwansa ai dama alhalal wajhul akhdhi abin da ya tabbata ga musulunci menene halal halal ta yanda kai ka ta yanda kai ka karba in ka sata ne to sata kai haramun ne in ka kwata kwata ka haramun ne ya kai ka samu wannan kaya ba ne aka yi kyauta ko sadaka ko ka ce kyauta ko sadaka ya kai ka samu wannan kaya na gada ne kikenan magana ta gare su waɗanda suka yi ɗin suka yi zalunci suka sai da 'ya'yan mutane su ne Allah zai kama a lahira amma magadansu ba ruwansu su gado suka yi wadda haka daina ɓata musulunci don nasara su ji daɗi ɗan bukun nasara su ji daɗi musulunci yana nan har tashin kiyama ba abin da za a soke a cikinsa idan doka ta bi ta kan wani abu dama sun fi ƙarfin mu sun danne mu ba abin da muka iya rufi al'ummati salasun manzo Allah ce an ɗauke wa al'umma ta laifin abu uku alkhata wa nisyan wastukru alayhi abunda suka cikin kuskure Allah ya yafe musu abunda suka yi cikin cikin manto Allah ya yafe musu abunda wanda ya fi su karfi ya danne su yasa suka yi Allah ya yafe musu to nasara ya danne mu ya zo da makami ya yaƙe mu ya kashe mana sarki musulmi a burmi ya kwace kasar mu ya zama shine yanzu gwamnati wa zai iya jayayya da shi babu duk abin da ya faɗa ya zama dikiri ya zama doka to amma in ya shafi musulunci kai dai ka yarda da doka amma baka yi imani da abin da aka faɗa ba matsayin musulmi kenan makarka ce ka yarda ciki da bai to ga nan an ce fa wahidatan aw ma malakata imanuku sai ka rike mace daya ko kuma ku yangi to in ba ku yangin za a faɗe su to an ce babu su ko injiwa ga dai wani Allah ka ya ce akwai su da Allah don neman yardan bature da yan boko kar a rika sukan musulunci ana ce addinin danniya ne addinin zalunci ne addinin bautar da dan adam addinin sai da dan adam addinin zubar da jini duk wannan nasara ne cusawa almajiransa yan boko su ko suke cusawa yaransu wanda suke karatu a wajensu duk wanda yace babu bauta zan nanata sai a ce masa ya soke qur'ani da jambiro ya soke hadisi da jambiro ya soke furu'a da jambiro ذلك أني لا تقول سنة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فهو فكلوا هنيئا مريئا masu karɓar ɗariƙa suna ne kace sha hudu su goma sha hudu duk kuji sharadi Allah yana son ai tijjaniya yana son mai yin tijjaniya shedan bai son tijjaniya mutanen sa ba sa son tijjaniya Allah ce wazkuru la kaseeran la'allakum tuflihun wazkuru ma rabbika bukratan wa asila yana ce inna la yuhibbu tawwabina amma ce man sha'a takaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ne zai dauki wannan hanya zuwa ga Allah in mutum ya ga dama ya shiga ta zama dole akan su saboda man da yuti Allah fa yudihu in an shiga ba a fita ba a hada ta da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa dukkan wali muna ganin girman su muna so su amma ko babban mutum kasa su gidansa ba zai yadda kai bara balle shi tijani kulawa da sallah yin ta cikin jama'in an samu girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin jama'in ka samu abokan yi ba a shan taba za ku iya to shi kenan na ba ku dariƙa shi tijani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah na ba ku dariƙa shi tijani alhamdulillah alhamdulillah ah
fa'atun nisa وآتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن تمن لكم أن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا idan kun auri mata an koma kan maganar da ake kai dama magana marayu ake magana marayu yan mata waliyansu in su- suna so su aure su amma ba su da kyau kyan fiska kuma ba sa so su aurawa wani za su rabu da dukiyoyinsu Allah ya ce ku auri wanda kuke so banda waɗannan wa atun nisa saduqatihin nihila mata in kun aure su ku ba su sadaƙinsu wanda kuka ya- kuka yanka musu amma an yadda mutum in mace ta yadda iyayenta sun yadda a ɗaura aure akan bashi idan lokacin da aka ɗauka bai kai shekara arba'in ba an yadda Ah, ku ba su kuɗinsu a hannunsu in bai yi ba ku ɗauki alkawari nihila ku ba su kamar kyauta fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluha ni amri'a idan sun ka yadda ku daɗi a cikin sadaƙin na wani abu mai daɗi kuɗi ka ba ta sai ta siya maka gado da kuɗin ta siya maka shinkafa ta siya maka a, kayan abinci ta kawo maka gidan kuma da kuɗin sadaƙin ne Allah ce ka ci ba komai hani an mariyan fa kuru hani an mariyan ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوا منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا آه يا كو وليي waliyan marayu ko ko wasiyan marayu kar ku yadda ku sa dukiya a hannun wa dukiyarku a hannun wawaye dukiya ta mai ita ce ta jama'a ce kuma ta gwamnati ce ta mai ita ce ta jama'a ce ta gwamnati ce kowace dukiya domin idan an rasa kuɗi wanda za a ba sojoji abinci babu zakka an fitar bai isa ba babu ganima ba fai'u sojoji sun rasa kudin abinci to sai a kira masu kudin kasa kowa a yanka masa kudi yadda aka ga dama gurgudun karfinsa dole kuma ya kawo ina ce Allah ya isa Allah ya isa ba komai to in ba haka din ba da shi da dukiyarsa duk bayan kwana uku sun zama kayan waɗansu mutane in wasu sun zo sun kwace kasar ba to ba ga intika ba khafi darrai ne ba a yanka musu kuɗi su biya masu kuɗi saboda a samu kuɗin da za a biya sojoji da police don ƙasa ta zauna lafiya wanda aka kwace musu kuɗi na ce Allah ya isa wannan azzalima gwamnati Allah ya isa Allah da ya raba mu da ita ba komai ba alhaki domin in ba haka din ba kai da kuɗin ka duk za ku zama bayan waɗansu a zaune za su yaƙi ƙasar su cinye ta yanzu to dukiya ta mai ita ce ta jama'a ce kuma ta gwamnati ce Allah ya ce wala tutu sufaha amwalakum allati ja'al lakum fiha qi- qiyaman wato dukiyar ku ce wanda da ita kuke rayuwa da ita kuke tafiyar da dukkan shanunuka kar ku yadda ku sa ta hannun wawaye marayun da ba su da hankali wawaye ne kar su dauki dukiyar su din nan dukiyar ku ce kar su ku sa hannun wawaye warzuquhum fiha waqsu an yadda dai ka ciyar da su ka ba su tufafi amma kar ka yadda ka sa dukiyar hannun su je su lalata ta in sun lalata ta sun lalata dukiyarsu sun lalata dukiyarku sun lalata dukiyar gwamnati wal nuqum biya wasuhum wa qulu lahum qawlan qawlan ma'rufa ku ga musu magana mai kyau mai dadi ce to ai kudin ba na ubanka bane ya zaka hana mana shanun ba na ubanka bane ya yi hakuri yi hakuri na ubanka ne amma kai hakuri kai hakuri magana mai kyau dai haka to mai mutuna bismillah kina jin hausa to kike la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kika faɗa cikin wannan larabci kin yadda kin tabbata tun daga zuciyar ki har bakin Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi mu kuma shi kadai muke bautawa kuma kin ce kin yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da wannan addini kuma kin ce kin yadda annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da Allah da yana da da yana da yayi da guda ɗaya kawai shi ma wai Yahuda sun bar da shi kuma Allah ya shiru ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin yadda ko to alhamdulillah kin zama musulma me sunan ki na da da Dokas.
dokas yanzu wani suna ke so na musulmi aisha sannu sai da aisha yanzu abinda za ki za ki je ki wanka a koya miki alwala a koya miki sallah kullum akwai sallah biyar kuma ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi sai ki niyan za mu karasa wannan azumi tare da ke Allah ya baki dukiya ki fidda zakka Allah ya baki lafiya dama ki je ki haji kuma duk abin da musulmi ba sa yanzu ba za ki yi ba kamar kamar cin naman alali da sauransu kuma in kin kwanta da mijinki sai kin yi wanka irin na yau din nan sannan ki komai yin sallah akwai wani jini da yake zuwa wajen mata kullum wata sunan sa haila idan jinin ya zo ba a sallah a lokacin sa ba a azumi a lokacin sa ba a kwana da miji a lokacin sa sai ya yanke kin yi wanka irin na yau din nan sannan ki koma cikin wannan harkoki na muna miki addu'a Allah baki rayuwa mai daɗi albarka na sallallahu alaihi wasallam sannan sai da a kawo atamfa a ba cikin wanda dan masani ya ba mu musulmi to bismillah
bauchi bayan gaisuwa tare da fatan alhairi akan maka lahu na shiga cikin bala'i ina cikin damuwa na fata za ka fitar da ni ni dai na aul na auri mata ne ba tare ta idan wata uku ba kuma har ma haihu yanzu abin ina ta ina ta sa ni jiri na rasa yadda zan yi
to da an gaya masa ta yi wata uku ne ya aure ta a ta mutu daga gidan mijinta ko wata uku ba su yi ba ba ta yi ba ya aure ta
ya aka yi aka yi haka to shine ai da gangan yanzu sai ya sake ta sai ya sake ta idan ya sake ta ta zauna wani wuri ta yi idda na jini inda jini take yi in ta yi sai ya sake daura mata aure a mazhabobi guda hudu ne ba za a yarda ya koma da ita ba amma kuma mazhabar ta yarda a koma saboda fatawan sai na ali sai na umar ya hana tabidu tahrimi ne wajen sai na umaru amma wajen sai na ali akwai dama a koma a daura aure Eh, ya ajiye ta waje ɗaya da niyan ya sake ta kuma in ta gama idda sai a sake ɗaura musu aure kamar da amma sauran mazhabobi tabi da tahrimi ne wajen sai na ali ana iya mayar don ya kawo hujjoji ya gaya wa sai na umaru sai na warki ya zan yi magana ta riga ta shiga duniya ta tabi da tahrimi ne to kuma ƴaƴansa da suka haifa ba shegu bane ƴaƴan halal ne domin a- ya fa- ya faru ne cikin kuskure
alhamdulillah wani lokaci ya shi kenan ko to Allah ya mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu iyayenmu da malayenmu da wani wani Allah saka wace wani mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ke mu mutunci mu da addini Allah ke mu kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم